إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tatarwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjid Da'wat wal Irshad domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na Bulugul Maram muna fatan abin da zamu faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna idan 'yan uwa basu manta ba a yau zamu tashi a sabon kitab wanda shine kitab na ƙarshe kenan ina cewa muna shirin bankwana da littafi ko wannan akwai albishiri mai girma a ciki kakwai ji daɗin da nake ji ba kowa ya san wannan ba sai wanda ya san daɗin ilimi taken karatunmu na yau shine wa kun ma'adanan lil khairi wasfa anil adha fa innaka ra'in ma amilta wa sami'u wa ahbib idha ahbabta hubban muqariban fa innaka la tadri mata anta nazi'u وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى الحب راجع وسبيتتك ne guda uku wanda sun yi daidai da wannan waka inda muke a ciki yace wa kun ma'adanan lil khairi wasfah anil adha fa innaka ra'in ma amilta wa sami'u yace ka kasance ma'adani idan aka ce ma'adani shine kaman abun da wani abu yake hitowa ta cikin sa ka kasance ma'adani na alkhairi ka guji cutarwa domin abun da ka aikata za ka gansa kuma za ka ji sa in ma ba a duniya ba ina a lahira ka kasance ma'adani na alkhairi ya ku masu raddi ga 'yan nigeria masu zagi ya ku 'yan nigeria masu zagi ga 'yan niger ku kasance ma'adani wanda alkhairi yake hitowa ta hanyar ku akwai wani magana na ibn mas'ud wanda yake mai daɗi yake cewa la takunu imma'atan تقولون in أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا kada ku kasance in ma'a sunan ba ma daɗi ya ce kada ku kasance in ma'a kuna cewa in mutane sun kyautata mana mu kyautata musu in sun zalunce mu zalunce su haka suke cewa ko an gane da kyau ko wana jahalu fauka jahalul jahilina to jahilai suke faɗin wannan so ce in kan muna jahilci sai mu maka jahilci in kan muna adalci maka adalci musulmi ya aka san sa shine yuqabilu sayyi'ata bil hasana yana tinkarar mummuna da kyaukyawa a sauran baitin sai yake cewa wa ahbib idza ahbabta hubban muqariban fa innaka la tadri mata anta nazi'u idan zaka yi soyayya zaka so wani to ka so sa soyayya madaidaiciya domin baka san wani lokaci bane zaka son zai huta daga zuciyarka me yake nuhi da wannan idan ka so abu ka tsananta wajen sonsa ka wuce gona da iri wajen sonsa to lokacin da kake son ka bar sa zaka sha mi zaka sha wahala an gane da kyau ko sai ya ce wa abghid idza abghadta bughdan muqariban fa innaka la tadri mata anta raji'u mata al-hubbu raji'u idan zaka yi kiyayya da wani abu ko da wani mutum to ka yi kiyayya madaidaiciya domin baka san lokacin da zaka koma son sa ba baka san lokacin da so zai komo ba idan ka yi ƙiyayya da mutum ƙiyayya mai tsanani yanzu ka komo kana son sa da Allah akwai kumiya ko babu kumiya akwai kumiya ma'ana masu zagin 'yan nigeria kuna aibanta su tana iyuwa nan gaba al'amurra su gyaru ka komo kana son su yanzu wa zai ji kumiya da Allah za ka ji kumiya ko ba za ka ji kumiya ba za ka ji kumiya haka kuma 'yan nigeria masu zagin 'yan niger nawa ne aka samu da suke zagin 'yan niger king amma ya kasance arzikinsu a Nijar kin yake yanzu a Nijar suke ci ko biyan su yanzu zaka yi ba za su zagi 'yan Nijar ba don saboda sun ci albarkacin 'yan Nijar haka su ma 'yan Nijeriya muna fatan Allah madaukakin sarki ya kawar mun da wannan fitinar shi yasa muka fara alkunutu domin duk musulmi wallahi wannan fitinar tana ce masa towa a ƙwarya babu daɗi musamman masu bibiyar rezo sosiyo kaga wannan saurayi ya yana kunduma zagi irin mummunan zagin da la ilaha illallah Allah ka shiryar da mu uwa masu girma a yau za mu tashi kitabul adab littafi mai bayani akan ba kitabul jami' littafi na aljami' ma'ana shine matattara an gane ko abinda maliki nuhi da kitabul jami' shine a cikin wannan kitab kin duk abubuwan da baka ji ba a sauran abubuwan da su gabata to zaka ji su anan shine ma'anan kitabul jami' sai maliki ya fara da babi na farko ce babul adabi babi mai bayani akan al'adab al'adab lokacin yana da ma'anoni da yawa amma abin da ya shahi mu shine istilahan ladabi a istilahi malamai suka ce huwal akhdhu bi makarimil akhlaq shine mutun ya luzumci kyaukyawan dabi'u shine al'adab ladabi kenan yana daga cikin abin da zai fassara muna wannan hadisin wani asar duk da hadisin mai rauni ne amma malamai suna kawo shi a babi na at-targhib wa tarhib aka ce manzon Allah ya ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ubangiji na ya ladabtar da ni sai ya kyautata ladabtar da ni wannan hadisin abin da yake karfafa ma'anarsa shine fadin Allah madaukakin sarki wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai manzon Allah kana akan dabi'u masu kyawu a takaice dai idan aka ce al'adab ana nuhin al-akhlaq akwai lokacin da ake bambanta da al'adab da al-akhlaq al'adab mafi yawanci abu ne wanda yake na ɗabi'a shi kuma al'akhlaq abu ne wanda yake na ɗabi'a idan za a bambanta su shi kuma al'adab abu ne wanda takan iya baka ɗabi'antu da shi ba amma sai a koya maka ɗabi'antu da shi an gane da kyau ko kuma misali sa takalmi da kahon dama yana daga cikin ladabi a hausance ba a ce masa ɗabi'a sai dai a ce masa ladabi a larabce ma haka al'ahammu dai al'adabu a ammu minal hulk idan aka ce al'adab a ammu min al'akhlaq kenan wannan babin zai muna bayani akan ladabi akan ladabubbuka ladabi ɗabi'u suna da mahimmanci a cikin al'umma wani mai hikima yake cewa idan lam tattasi akhlaqu qaumin tadiqu lahum fasihatul biladi idan ya kasance a cikin al'umma babu kyaukyawan ɗabi'u babu ladabi to dukkanin arzikin wannan al'ummar komi yalwar garin wannan to zai kasance musu cikin kunci ɗabi'un da ba su da masu kyau za su hana musu ji daɗin garin su ji daɗin arzikin da ma Allah ya musu su da yawa ina faɗin wannan a Nijar muna da arziki na kowane irin arziki wanda yake iya haɓaka ƙasa amma mummunan ɗabi'unmu na zalunci da handama da babakere sun hana mu cimi sun hana mu ci gaba wannan shine kenan Allah ya kyautata ɗabi'unmu hadisi na farko da malam ya kawo ya ce an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga abu huraira allah ya da shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza allah tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi ya ce haƙƙul muslimi alal muslimi haƙƙin musulmi akan musulmi sittun guda shidda ne idan laqitahu idan ka haɗu da shi fasallim alaihi to kai masa sallama wa idan da'aka idan kuma ya gayyace ka fa'ajibhu to ka karɓa masa wa idastansahaka idan kuma ya nemi ka yi masa nasiha fansahahu to ka yi masa nasiha wa idha atasa idan kuma ya atushewa fa hamidallaha ya gode ma Allah fa shammituhu to ka ce masa yarhamukallah wa idha marida idan kuma ya yi rishin lahiya fa'uduhu to ka ziyarce sa wa idha mata idan kuma ya rasu fatba'ahu to ka bi gawarsa rawahu muslimun muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana bayani wasu daga cikin haƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi na farko in ka haɗu da shi kai mashi sallama na biyu in ya gayyace ka ka karɓa mun yi bayanin sharuɗa na karɓar gayyata a karatun da ya wuce na gaba shine in ya nemi kai masa nasiha to kai masa nasiha na gaba idan ya yi tushewa ya yi atushewa sai ya gode ma Allah wannan shine sharaɗin sai ya ce alhamdulillah sannan za ka ce masa mi yarhamukallah ba da kaji mutum ya ce alhamdulillah ba ka ce yarhamukallah a'a sai ya ce alhamdulillah amma abin da aka hiso shine ka tunatar da shi bai ce alhamdulillah ba sai ka ce wani baka ce alhamdulillah ba dan kai yi asarar addu'arka sai ka ce masa ce alhamdulillah sai ya ce alhamdulillah ka ce mishi yarhamukallah yan yara su ana iya idan suka yi tusho sai a ce musu alhamdulillah ya rahamukallah min babi ta'alim kama za ka yi mushi wannan ne don ka koyar da don ka koya mishi shi ma ya tashi yana yi na gaba shine idan ya yi rishin lahiya ka ziyarce sa an gane da kyau ko abin da yake so ya yi karanci ziyartar maras lahiya yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka wanda suke jawo ma mutum alkhairi mai yawa na gaba shine idan ya rasu ka bi gawarsa kaga wai musulmi ko da bayan ya rasu ma yana da haƙƙi a kanka an gane da kyau ko shi yasa idan mutum ya rasu aka rasa wanda za su turbuɗe sa to gaba ɗayan gari an shiga a cikin laihi don a nuna muna darajar musulmi ba ma musulmi ba hatta ɗan adam wanda ba musulmi ba in ya mutu dole sai an samu wanda za su mi ba a ce mishi jana'iza sai dai a ce turbuɗewa ko shi a turbuɗe shi ne don a huta da a yadda ɗan mangwara don a huta da kuda ko don kai ya tawari a cikin gari to kenan ko ba musulmi ba ya mutu ana so a mai da suna a turbuɗe sa rawahu muslim muslim ya rotu wannan hadisin allah ka ba mu ikon isar da wannan haƙoƙin ga 'yan uwan musulmai mala ya ce wa an abi huraira radiyallahu anhu kala daga abu huraira allah ya dada shi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah tsira da aminci allah su kara tabbata a gare shi ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum ku yi dubi zuwa ga wanda suke ƙasa a gare ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum kada ku yi dubi zuwa ga wanda suke sama gare ku fahuwa ajdaru domin wannan fahuwa ajdaru domin wannan shi zai hi dacewa Allah tazdaru ni'matallahi alaikum na kada ku raina ni'imar Allah a kanku muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin wallahi duk wanda yake rayuwa da shi to zai samu wadatar zuci duk swace-swacen ga da kuke gani da cin hancin ga da kuke gani da zalunci da kuke gani ana yi dukkanin shi dalilin saba ma wannan hadisin ne maza Allah ya ce ka rika dubin wanda ka hi a ma'anan hadisin kada ka rika dubin wanda ya hika wannan shi zai sa ba za ka raina ni'imar Allah ba a kanka an gane da kyau ko laraba suna da wani karin magana suke cewa inda zikril ama yustahsanul awaru idan ka tuna da makamta sai ka ce kai ashe ma samun ijiya guda ni'ima ce ko ko ba haka ba shine ba nan wannan inda zikri al'ama yustahsanu al'awar idan ka tuna da da makahu sai ka ce a ashe mai ijiya guda ma yana da ni'ima ko wannan shine kenan kenan amma wannan hadisin ya shahi al'amari na duniya ne shi al'amari na lahira ko da yaushe unzur ila man huwa fawqaka wala tanzur ila man huwa asfala minka an gane ku fahuwa an shatu laka an gane da kyau ko wannan ibara ta ce ba hadisi bane ha a al'amari na lahira kishiyar wannan hadisin ce ka rika kallon wanda ya hika kana azumin landije di kada ka rika kallon wanda shi ba ruwan shi da azumin nafila sai ramadan zuwa ramadan in ba haka ba to wata ran lindi sai ka ce kai bari dai in dan huta kai akwai wani ma shi bai mayi ina lahinni ina landije di to amma in ka rika kallon shi kuma wanda azumin annabi dawud yake yi domin akwai masu irin wannan azumin an gane da kyau ko azumin annabi da ko babu su an gane da kyau ko tuzurai ya hidacewa su yi su amma kuma sai a hankali azumin annabi dawud yau ayi gobe ka ayi to in kana azumin landije di ka rika kallon irin su an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan a fanni na ibada ana so ko da yaushe kalli wanda yi ka yawan ibada wannan shi zai nuna mana mahimmancin ka samu abokai wanda suke masu addini shi yasa idan kana zama da abokai wanda babu ruwansu da addini to ko kana da addini ko baka bar addinin ba to zaka samu me zaka samu naqasu zaka samu tawaya shi yasa malamai suke cewa ishab man yunhiduka haluhu wa yadulluka ala Allah maqalu idan zaka yi abota kai abota da wanda halinsa zai canza halinka sannan idan zai maka magana zai nuna maka Allah Allah ka arzita mu da abokai kyawawa yana daga cikin mafi girman arzikin da Allah zai maka samu abokai kyawawa wanda za su rika tuna maka da Allah mali ce wa anin nawas wa anin nawas ibn sam'an a samu na wannan sunan a dictionary Hassan ne ko Husaini ke rubuta dictionary kin Hassan ne ko Husaini ni har yanzu ba iya bambanta su ba ku gaya min Hassan ne ko Husaini Husaini ne ko to ka rike mun kusa bukatan dictionary kenan annawas kenan yana daga cikin kyautar da zamu ku karshen littafin nan zamu zano muku wasu sunaye wanda ba ku saba jin su ba wanda za ku rike su ko wani ya tambaye ku wani suna sai ku bashi wannan sunan sunaye wanda ba a san su ba amma kuma sunaye ne masu kyau na mutanen kirki za mu ba da tarihin wasu daga cikin sunayen insha Allah kina a samu na nawas nawas an karɓo daga nawas bin sam'an radiyallahu anhu Allah ya tada shi qala yace sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na tambayi ma'aikin Allah anil birri wal ithmi game da albir malamai suka ce albirru ismun jami'un lil khairi suna ne wanda ya gama duk wani aikin alkhairi ke na tambayi manzon Allah game da alkhairi game da biyayya wal ithmi da kuma sabo ya zan iya in bambanta sabo da biyayya fa sai ce albirru shi biyayya shi aikin alkhairi husnul khulq shine kyaukyawan ɗabi'u la ilaha illallah wal ithmu shi kuma laihi zunubi ma haka fi sadrika shine abun da ya maka tsaye akan kirjinka shine ma'anan ma haka shine abun da yayi maka tsaye akan kirjinka wa taraddada fi sadri akwai wata riwaya da taraddada ne duka ma'anan shi guda shine abun da yayi maka tsaye a cikin kirji yana ma kai kawo kana shakka wa karihta an yattali'a alaihi nas kuma kai kyamar mutane su ganka kana aikata abun akhrajahu muslimun muslim ya rawaito wannan hadisin idan ka rike wannan hadisin za ka iya bambanta abin da yake na laihi da abin da yake na biyayya ko da ko a ce baka san hadisi ko aya da suka haramta abin ba in ka rike wannan hadisin zaka iya gane halal zaka iya gane haram amma sai dai al-Imam Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala a cikin sharhin arba'un nawawi karkashin wannan hadisin yace amma ba kowa yake samun wannan darajar ba sai mumuni sai mai tsoron Allah shi kadai ne zai iya gane laihi ta hanyar zuciyarsa domin manzo Allah yace ta hanyar da zaka gane sabo shine in kana yin sa kana kyamar mutane su game su ga kana yin sa sannan kuma in kana yin sa baka samun natsuwa zaka yi ta mi zaka yi ta yin shakka to da Allah shi mutunan banza ina ruwan shi da a ganshi yana shan taba ina ruwan shi da a ganshi yana yin zina ina ruwan shi da a ganshi yana yana mi yana tata ko yana zagi shi yasa mala yace to wannan hadisin ya shahi mutanen kirki ne da kaga abu kana shakka kai abin nan ya halatta ko bai halatta ba an gane da kyau ko to mafi yawanci in ka bincika ba a ce ka tsaya haka ba ka dai tambaya amma za ka ga mafi yawanci da ƙarshe sai ka ga abin ba halal ba ne shi sama a wata riwayar manzo Allah ya ce wa in aftaka nasu wa aftauka ko da ku mutane sun baka fatawar cewa wannan abin ya halatta to in dai haram ne za ka ji a zuciyarka baka samu mi ba baka samu natsuwa ba misalin aiki a banki akwai malaman da suke suke bada fatawar ya halatta kai aiki a banki an gane da ke ko daga cikin rubabbin malumai to ni na tabbata da in dai har kana tsoron Allah wallahi ko da wani malami ya baka fatawar halaccin aiki a banki zaka ji me zaka ji me zaka ji ba zaka samu ba zaka samu nutsuwa ba domin kana karanta inda Allah yake cewa idan busu bari ba fa'dhanu bi harbi min Allah wa rasulihi idan ba ku bar cin riba ba ta'amuli da riba ku shirya yaƙi da Allah kana jin Allah ya ce mai yin aiki da riba ya shirya yaƙi da shi kuma a ce ka yi aiki a wannan wurin abinda manzo Allah ya ce ƙaramin shi shine kai zina da ma'aihiyarka kana jin ana faɗin wannan kuma ka kusanci wannan tabbas mai tsoron Allah ba zai kusanci wannan ba wallahi idan na kawo bayanin riba akwai wani ɗan uwa da nake tunawa da shi yana nan a wannan masallacin muna tare da shi ina kyauta zan ya zo na gan shi yana nan domin ko da yaushe karatu da shi ake farawa wallahi in na tuna da shi sai in tai mishi addu'a yayi ya samu bak a Niger ya je a kasashen waje ya yi license da master dukkanin shi akan harakan banki an gane da kyau ko akan harakan contability in kai contability mafi yawanci aikin menene aikin banki kasashen tur kasashen waje ya je karatun contability har master ke gare shi a contability yanzu da ya dawo wanda ya kula da shi dama tontonkin shi ne ya yi rikon shi ma'aifinsu ya rasu tontonkin shi ya kula da shi to tontonkin nashi hamshakin ma'aikacin banki ne burin shi yaron ya kare karatu ya zo ya sashi a harakar aikin banki yaron yana zuwa ya shiga karatun addini kawai sai ya gane da cewa tun kamin a can ma tun a cankin ma ya fara gane addini son addini ya shigo masa yana komowa a nan tontonkin nasa ya nuna masa aikin banki zai bashi aikin banki har a ma mishi matsayi da sauransu ya ce shi ba zai iya aikin banki ba don saboda yana tsoron riba wannan tontonkin nasa dalilin wannan ya ce in ba zai yi aikin banki ba to ya bar masa gida ya ce shi ko sai dai ya bar gidan wallahi zancen da nake muku tontonkin ya kore shi baya inda yake zama da ƙarshe allah ya taimaka masa ya samu wani ɗan aiki ba aikin gwamnati ba ne ɗan aiki ne na yan buga-buga da yake yi ya kama gidan haya yake zama ga gidan tontonkin nasa amma ya koma gidan haya ya bar aikin me ya bar aikin bankin dan allah akwai abin birgewa a cikin babu abin birgewa akwai wanda suke iya wannan kaɗan ne kashi ba ma wani mai zurhi akan ilimin addini ba a sama sama ne yake waje ɗalibi ne sosai a wajen karatun addini amma yake da wannan kishin yake tsoron lahirarsa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa tafni al-ladhadhatu mimman nahla lazzataha min al-harami wa yabqa al-ithmu wal 'aru da karshe ce la khaira fi ladhatin min ba'diha an-nar za ka ji daɗi ka yi aikin bankin ka ji daɗi a duniya za ka shiga manyan motoci za a baka gidaje masu kyau kana shiga cikin ac kana zama a cikin ac da abin da ya kama da haka ka ji daɗin a duniyan ko ya ce daɗin zai ƙare ka je a lahira ka san me za ka isko yaƙi da allah sai ce menene alkhairin daɗin da za ka ƙare da shi ka koma da wuta akwai alkhairi a cikinsa da haka wannan ɗan uwan naka wannan labarin sani don in ƙara masa ƙwarin gwiwa tabbas na san allah zai jarabce sa dan ya gashin zai dawwama akan wannan muna fatan Allah ya tabbatar da shi akan wannan kuma Allah ya azurta sa da aiki na musamman sai ma da yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga ibn mas'ud Allah ya dada su Allah ya dada shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ya ce idza kuntum thalathatan idan kuka kasance guda uku mutane guda uku fala ya tanajathnani to kada guda biyu su haɗu da juna ma'ana su yi hira da juna shine ma'anan ya tanaja to kada guda biyu su yi hira da juna ko su keɓance wani wuri su yi hira dunal akhar ba tare da gudan ba hatta takhtalitu bin nasi har sai kun cakudu da mutane min ajli anna zalika yuhzinuhu domin wannan zai iya bakanta masa da rai ma'ana yakan iya sa su a cikin damuwa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sawal lafzu li muslimin lafazin kuma na muslim ne Allahu akbar kujen da musulunci ya kula da haƙƙin ƴan uwantaka ta, zamantakewa wannan hadisi manzo Allah ya ce in ku kasance ku uku to kada guda biyu su keɓance suna hira annajat kala biyu ne akwai munajati wadda za ku yi a gehe akwai munajati wadda yana nan amma kuma za ku yi munajati na farko shine kuna ku uku kuna zamne kuna hira sai ka ce abokina mu dan shiga lungu nan a gane ko a ɗabi'ance da Allah wannan da aka bari shi kadai zai ji wani abu a ransa ko ba zai ji wani abu ba kun buɗe kofar ya yi muku mummunan zato to na farko kenan na biyu shine kuna zamne ku bi kun iya zabarmanci shi kuma bai iya zabarmanci ba sai hausa na ka misalin zabarma ne don an gane da kyau ko zabarma muna da wasa da kuto amma wannan wurin zan takulo ku su suka shahara da wannan an gane da kyau ko wannan su bi sun iya zabarmancin ya mai zane shi kuma wancan maraɗi zane an gane ko bagobiri ne yau ne ya shigo ya mai yanzu shi kenan ana cikin hira da hausa duk sun iya hausa fa amma kuma sai a juye kai ai bara ni bai haikan haikan te kaza da kaza yanzu wancan bawa Allah kaman kurma yake tunda bai ji abin da kuke faɗi yanzu kun bude masa kofa ce to tunda kaga sun sauya halishe to gigara ta ne ake to shi kun musulunci duk kohar da take iya kullu me yake da suna kullu sababin yu'addi ila al-fasadi am yu'addi ila zanni bayna al-muslimina me yake da suna falmandubu me yake da suna tarkuhu duk abin da zai iya kai ga mutane su munanta maka zato abin da ake so ka nisance sa an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan musulunci ya hana irin wannan munajati in ku uku ne amma in kuka wuce ku uku to babu laihi ku bi kun keɓance shi ma yana da abokin mi yana da abokin hira ku hudu ne ku bi kuna zabarmancinku shi ma yana da abokin da za su yi hausa misali kenan wannan shine kenan kenan yana da kyau a kiyaye wannan don nisantar me yake da suna mummunan zato da zai iya faruwa mala yace wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala daga ibn umar Allah ya tada su shi da ma'afinsa ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce la yuqimu ar-rajulu ar-rajula kada wani mutum ya tayar da wani mutum min majlisihi daga mazamnarsa thumma yajlisu fihi sannan sai ya zamna a wurin walakin tafassahu sai dai ku yi tafassuh ma'ana shine ma'ana sai dai ku mazaya an gane ko kalmar da take take tsoratar da gobirawa sai dai ku mazaya wa tawassa'u kuma ku yalwata na san yan bana bakwai san wannan kalma ba ta amazaya an gane ko labarin yaƙi ne da ya faru tsakanin katsinawa da da gobirawa ni ba katsi ne shi yasa na bada labarin inda ni ba zabar ne ban bada labarin inda ni ba gobiri ne ban bada labarin jayyid to manzo Allah yace kada mutum ya tayar da wani daga wurin zamansa dan shi ya zamna sai dai ka ce gurgusa mini in zamna shine tafassahu amazaya wa tawassa'u ayalwata wannan yana fassara fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhalladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wannan ayar kuma ta zo daidai ne an zo a majalisi an zo a majalisi wurin zama wurin zaman manzon Allah su wani ya zo sai ya nemi da a gurgusa masa ya zamna sai suka ki sai wasu suka ki gurgusa masa to shine sai ayar ta sabko inda wurin zama a gurgusa a zamna an gane da kyau ko wannan hadisin dalili ne akan ka'idar da malamai suke cewa man sabaka ila mandubin fa huwa aula bih man sabaka ila mandubin fahuwa aula bihi duk wanda ya riga zuwa ga wani abu wanda yake na mandubi to shi yi cancanta da shi sahun gaba wanda suka riga su suka himi su suka yi cancanta da shi sai da wata maslaha misali a ce akwai na'ibin liman wanda in babu liman nan shi ke bada sallah ko kuma lada ne su ana bukatar su a kusan wa a kusan liman a cikin sahu wannan shine kenan kenan yana da kyau idan mutum ya rige ka a wuri kada ka zo ka tayar da shi ko da ko karamin yaro ne sai dai ka ce gurgusa mini in dai yaro mai ladabi ne gurgusa maka zai yi ya zai yi tashi zai ya baka wuri an gane da kyau ko amma kai tashi ka bani wuri irin yaran nan ne masu awai za su za su maida maka da da me da suna a takaice da ke yana da kyau mu lazumta da wannan wanda ya riga zuwa shi yake cancanta da wuri wannan hadisin kenan ko kuma mu ce wannan ka'idar fadakarwa ce zuwa ga 'yan jami'a domin suke reservation ko kaga mutum ya zo ya aza kaiye guda biyu ga abokansa wanda ba su maso ba ga wasu su kuma sun zo waye cancanta da wurin wanda ya zo alfadul lil asbaq an gane da kyau ko man sabaka ila mandubin fa huwa aula bih wanda ya riga zuwa shi cancanta kinnan reservation kinnan bata dace ba mali yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'aikinsa ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce idza akala ahadukum ta'aman idan dayanku ya ci abinci fala yamsah yadahu to kada ya goge hannunsa ko ya wanke hannunsa hatta ya la'aqaha har sai ya lashe hannun aw yul'iqaha wannan kuma ta masu aure ce masu tuzurai ku liƙe kunnuwanku aw yul'iqaha ko kuma a lashe mishi ya an ce a lashe ma abokinka tuzuru zai lashe ma hannu wa zai lashe ma hannu wa zai lashe ma hannu an gane ko a kun gane kenan mammar ahmad za ta lashe hannu ko an gane ko ko me yake da suna abin da ya kama da haka jayyid kenan wannan hadisi me yake nuna muna ba a so da an kare cin abinci a yi sauri a wanke hannu ba tare da ami ba an lashe lashe hannu sunna ce ta wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kyamaci lashe hannu idan ka kyamaci lashe hannu to ka kyamaci sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke haka wasu sai su ce kawayanci ne kenan ka ce manzon allah mine ne la ilaha illallah wannan shine kenan ba ka yi ba ka yi amma kada ka ce kawayanci ne ko kuma ka ce kwaɗai ne an gane da kyau ko in ka ji wanda ke haɗin cewa kwaɗai ne to asali shine makwaɗaici shine wanda ba zai lashe hannu ba sai in fule roti ne aka ce hausa suka ce in ka ga ba a lashe hannu ba ga miya to miyan ba ta kawo abin a zo a gani ba ma'ana miyan ba ta yi daɗi ba in dai miya ta yi daɗi to sai an lashe hannu to ko miyan ba ta yi daɗi ba sunna ne ka mi ka lashe hannu tuwon labshi ka ci babu miya lashe hannu ka rumtsa idanu wannan shine kenan kenan a lashe ko ka lashe ko a lashe maka wannan shine kenan malam yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya da shi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallimu sagiru alal kabir babba ya yi sallama kun ganin umarni ma ne ya zo an gane da kyau ko liyusallimu sagiru alal kabir ƙarami ya yi ma babba sallama walmaru alal mashi shi kuma mai tahiya ya yi ma wanda yake zama na sallama walƙalilu alal kafe jama'a 'yan kaɗan su yi ma wanda suke da yawa sallama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imam muslim warrakibu alal mashi da wanda yake akan abun hawa da wanda yake a ƙasa wannan hadisin me yake nuna muna yana nuna muna ladabi na sallama ladabi na sallama shine ƙarami shi ya kamata ya fara yi mawa babba sallama ba ce ba a'a dole shi zai fa a'a kamar abin da aka yi so shi karamin ya fara yi maka amma in shi bai maka ba kai ma sai kai mi sai kai masa ya zo a hadisi ana sai ke cewa daga cikin tawadu'un manzon Allah in ya iso ga 'yan yara suna wasa sai ya gaida su wannan yana nuna tawadu'u da kaga mutum na gaida ƙanana wanda ba su kai shi ba yana nuna tawadu'unsa kenan ba dole bane sai ƙananan su za su yi maka su dai aka yi so su yi su fara yi maka idan ƙanana suke yi ma manya sannan wanda suke tahiya su za su yi ma nazam ne an gane da kyau ko in ka ga nazam ne na gaida na tahi to ɗai cikin biyu ne in ma dan tsegumi ne an gane ko ko kuma a'a ya san mutunan kirki ne ya manta ne bai mi ba bai gaida su ba an gane da kyau ko jayyid ko kuma a'a mutum ne wanda yake mai kyautata mishi in bai in shi bai gaida shi ba kenan tana iya bai gan shi balle ya tsaya ya mika mishi jika biyar to wannan shine kenan na tahe suke ma nazam ne ɗan kaɗan suke ma mi masu yawa amma muka ce wannan min babil istihbab ne in ba su yi ba to kwantirar kin su sai su yi wanda yake akan abun hawa shi ke ma nami wanda yake tahiya ga ƙasa wannan shine ladabi na sallama مالي يتي وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة ينا إساق جماعة إذا مروا إذا سكبيو قوسو أن يسلم أحدهم ليدا جتكينسو يسلم ويجزئ عن الجماعة حككما ينا إسلم جماعة نمتاني ديوة إذا سنا زمني an ya rudda ahaduhum ɗai daga cikinsu ya mayar rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin walbai haƙi wannan hadisi abin da yake nuhi shine kuna ta gungu guda sai kuka isko wasu mutane zamne idan mutum guda ya sallama daga cikinku ta wadatar kuna zamne gungu guda sai wani ya biyo muku sallama idan mutum guda ya amsa sallamar yami ya wadatar kada ka ce a wane ku sallama ta bai amsa ba tunda wancan ya amsa shikenan ya wadatar an gane da kyau ko shi yasa suke cewa a ka'ida suke cewa miki da suna raddu salami min al-munfaridi fardu ainin wa min al-jama'ati fardun kifaya ku rike wannan ka'idar raddu salami min al-munfaridi fardu ainin wa radduha min al-jama'ati fardun kifaya mutum guda shi an masa sallama dole ne sai ya mi sai ya maida wa idha huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha umarni ne wal amru yaqtadi al wujub illa bi qarinatin tusrifuhu min al wujub ila an nadabi babu ko dalilin da ya nuna cewa mai da sallama ba dole bane mafi yawan malamai sun yi sun tahi akan cewa mayar da sallama menene dole ne in an maka sallama dole ne ka mayar da sallamar ko kamar yadda aka maka ko kamar yadda wadda ta hita inganci an gane da kyau ko kenan yana da kyau shi yana ɗaya daga cikin laihi a yi maka sallama kake amsawa ko da kowa ne ne maka sallama malamai suka ce wai ba musulmi ba ko kahuri ya maka sallama ka maida masa sallama manzo Allah in ka in yahuda suka mishi sallama yana maida musu ya suke ya suke cewa assamu alaika me assamu ita ce mutuwa an gane da ke ko assam kalma ce mai me yake da suna kawon mai a wajen ji mai harshen damo ce in baka so a da kyau ba sai ka ji kamar assalamu ne aka ce to shi yasa su ce assalamu alaikum dama ɗabi'a su ce yahudawa ma'ana Allah ya kashe kan huta shine assalamu alaikum shine wata ran Aisha na zamne wani ba yahude suna tahiyya ita da manzo Allah na tahiyya shi da Aisha sai wani ba yahude ya biyo yace masa assalamu alaikum sai sai sai sai manzo Allah yace wa alaikas wa alaikum sai Aisha tace wa alaika samu walla'anatu wa menene wa menene tai ta zagi ta kara abubuwa ba yawa ta shigan mawa ta shigan ma mijinta mutuwa akan ku tace mutuwa da da la'anta ta Allah ta tabbata akan ku da dibar albarka da tsinuwa ta tabbata akan ku sai manzo Allah ya ce ma ya Aisha a ya Aisha ya isa abinda ya mini na maida mishi in ma salamun yace nace wa alaikum duka ɗaya ne wannan shine amma malumai a wannan zamanin suke gani idan har ka tabbata wanda ba musulmi ba assalamu ya ce malamai suka ce za ka maida masa da kai ma abin da ya ce maka assalamu an gane da kyau ko domin su can an ce in suka ce assamu alaikum ku ce wa alaikum don saboda ba sallama suka yi ba amma wannan sun yi sallama mai kyau babu laihi matukar kahuri yana a raye a yi masa addu'a in ya mutu ne yake haramun a yi masa mi a yi masa addu'a domin ita sallama mice ce addu'a ce kenan kahuri in dai tabbas gaisuwar da ya maka cikakka ce to abin da ya kamata shine ka maida masa da cikakkar sallamarsa kada ka ji wani nauyi an gane da kyau ko kuma mafi yawan kahuran da suke a wannan zaman namu sallama cikakka suke yi an gane da kyau ko assalamu alaikum sai ka maida mishi wa alaikum assalam baka da laihin komai wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mala yace wa annu har yanzu daga gare sa in kai ka fara mishi ga hadisin nan ka yi gaugawa wa anhu qala yace da gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam kada ku fara ma yahudawa da nasaru sallama kada ku fara yi musu sallama wa idza laqitumuhum idan kuka hadu da su fi tariqin a cikin wata hanya fattarruhum to ku ture su ila adyaqihi har ku matse musu hanya akhrajahu muslimun muslim ya rawaito da ya rawaito wannan hadisin ja wannan hadisin inda an ce atai akan yanda yake a zahirin hadisin da akwai matsaloli ba matsala guda ba kai yanzu kaje kaje horansa kun biyo akan hanya kaje hadisi an ce in ka haɗu da bayahude da banasare ka ture shi ka matse shi ga gina a horon shi ka matse ba horon shi ila ji sai dai ma'aikiyar ka ta aihi wani ba kai ba ko in ma irin su amurka ne da ake yawan samun rasism kabilanci na launin fata da halbe kama za a yi gaba ɗai an gane da kyau ko malumai suka sun fassara wannan hadisin da cewa wannan ana aiki da wannan hadisin ne ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko imma a fassara manzon Allah ya faɗi wannan maganar ce lokacin da yahudawa suka fara kuntata ma musulmi a cikin garin ina a cikin garin madina to sai manzon Allah ya ce ku kuntata musu kar ku fara musu sallama bayan wannan in kun gamu da su ku matse su ga gina dan su san da kuna da izza an gane da kyau ko wannan shine fassara ta farko fassara ta biyu ko kuma a ce a'a lokacin da musulmai suke a cikin izza suna da ɗaukaka kahurai su ne a ƙasa gare su to suna iya su yi musu wannan don su cilasta su don wannan ƙasƙancin ya sa su shigo a cikin me su shigo a cikin musulunci an gane da kyau ko haka al'imam ali bassam ya fassara wannan hadisin ya ce amma a wannan zamanin da muke a ciki na raunin musulmai ya ce wannan hadisin in ka ce za ka yi aiki da shi to musiba za a jawo ba mi ba ba maslaha ba ko wannan shine kenan a takaice musulunci mai ya umurce mu la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim Allah bai hana ku ba kahurai wanda ba sa yaƙar ku ba sa yaƙar addinin ku bai hana ku ku yi mi ba ku kyautata musu da haka kenan kahuri in dai ba na yaƙi ba ne ana zamna da shi lahiya baya cutar da musulmai to ba a mishi wannan an gane da kyau ko kuma anan da aka ce ka ku fara musu sallama sallama aka ce kada ku ce musu assalamu alaikum domin gaisuwa ce tawa ta musulmai an ce su in sun muku ne ku maida musu don su sun muku gaisuwar musulmai to in ku za ku yi musu ba musulmai bane kenan ba za ku yi musu mi ba gaisuwar musulmai kenan babu laifi ka ce ma kahuri bonjour bonsoir abin da ake so kahuri ka nuna masa kyaukyawan ɗabi'u wanda zai sa kyaukyawan ɗabi'un su jawo sa zuwa ga mi zuwa ga musulunci an gane da kyau ko wannan shine kenan wa rahaban nasu bil islami hina ra'au anna al ikha'a wa anna al adla maghzahu mutane sun yi maraba da musulunci da suka ga 'yan uwantakarsa da adalcinsa shine abin da yake yaƙi sai suka yi maraba suka shiga musulunci mafi yawan wanda suka musulunta a zamaninmu ne na yau da hatta ma a zamanin manzon Allah sun musulunta ne dalilin kyaukyawan ɗabi'un wasu musulmai yana daga cikin ashe da'awa da za ka yi ka kasance mai kyaukyawan ɗabi'u idan ka kasance tare da wanda ba musulmai ba yanzu sai aka kasance maimakon musulmai maimakon kahurai su yabi ɗabi'unmu wai sai ake samun wasu lalatattun musulma ke yaban ɗabi'unwa ke yaban ɗabi'unwa ke yaban ɗabi'un kahurai wannan lalacewa ke sa haka domin in ka raina naka ne za ka yaba nawa za ka yaba na wani mali ce wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala idan atasa ahadukum idan ɗayan ku ya tusho falyakul to ya ce alhamdulillah walyakul lahu akhuhu dan uwansa ya ce masa yarhamukallah fa idza qala lahu idan ya ce masa yarhamukallah falyakul ya ce yahdikumullahu Allah ya shiryar da ku wa yuslihu balakum balakum ay amrakum aw halakum Allah ya shiryar da ku ya gyara halinku shine balakum an gane ko jayyid shine albal yana dokan al'amuru yana dokan alhalu wataran kuma yana dokan meke da suna alkhatima wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kada dai daga cikin ku ya sha ruwa daga tsaye akhrajahu muslim ta kada dai daga cikin ku ya sha ruwa daga tsaye wannan hani ne ko malamai suka ce annahyu yaqtadi at-tahrim in manzon Allah ya ce kada a yi to ana nuhin menene haramun ne to bari in ba ku wata ka'ida suka ce ka'ida ce usuliya idan naha annabiyyu sallallahu bari in ka muku hadisi na biyu wannan hadisin ya ce kada a sha ruwa daga tsaye amma sai aka samu kuma wani hadisi ingantacce da cewa manzon Allah ya sha ruwa daga tsaye an gane da kyau ko akwai cin karo tsakanin hadisan ko ba cin karo akwai cin karo wancan manzon Allah a gayya ce kada a sha a nan kuma an gan shi ya yi me ya sha shi da kanshi tabbas kun manzon Allah ba zai hana mu abin da yake haramun ba shi kuma ya yi sa an gane da kyau ko to malumai suka ce a ka'ida usuliyya idan naha nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an shay'in fa khalafahu bi fi'lihi فيكون الفعل المخالف صارف للنهي صارف للتحريم الى الكراهه amma mai takaidar ko a fasara kai mu ce tana da muhimmanci idza naha an-nabiyyu an shay'in fa khalafahu bi fi'lihi fayakunu al-fi'lu al-mukhalifu sarifun lit-tahrimi ila al-karahah idan manzon Allah ya hana a yi wani abu sai aka ga ya yi wannan abun to wannan aikin da yayi yana nuna wancan hanin da yayi ba na haramci bane na karhanci ne bil misali ya tadhil maqal ya ce ka a sha ruwa daga tsaye sai aka ga shi ya sha ruwa a tsaye to wannan sai nuna cewa wancan hanin da manzon Allah ya ba hani bane na haramun hani ne na me na cewa makruhi ne shi kuma an ce makruhi in kai ba za a baka mi ba ba za a baka zunubi ba wannan shine kenan a takaice shan ruwa daga tsaye makruhi ne ba a so kai amma in kayi baka da laifi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan ta'ala ahadukum idan ɗayanku zai sa takalmi falyabda bil yamin to ya fara da dama fa idza naza'a idan zai hudda falyabda bishimali to ya fara da hagum waltakunil yumna awwalahuma tun'al na farko ya kasance na dama ya kasance shine za a fara sawa kafa ta dama ya kasance ita za a fara sawa wa akhirahuma tunza kuma ta kasance ita ce ta ƙarshe wadda za a hutar za a huddawa wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidin kada ɗayan ku yayi tahiya da takalmi guda wal yun'ilhuma jami'an ya sanya takalmin gaba ɗayan su aw li yakhla'ahuma jami'an ko kuma ya hudda su gaba ɗayan su muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisan guda biyu suna muna bayanin ladabi na sanya takalmi hadisi na farko yana nuna ladabi idan zaka sa takalmi ka fara da kafar dama idan za ka hudda ka fara da wacce kafa da ta hagu an gane da kyau ko malamai suka ce an yi haka ne don saboda shi sa takalmi karama ne idan kuma ana a wajen karama wani bangare ake gabatarwa dama ake gabatarwa wa anhu hadisi na biyu shi kuma yana nuna rishin halarci mutum ya yi tahiya da takalmi guda kashe sai da kullum yayi bar shi haka hadisi na biyu yana nuna a rashin halaccin mutum ya yi tahiya da takalmi guda mala ya ce wa an ibni umara radiyallahu anhu ma kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء Allah baya kallo izuwa ga wanda yake jan kayansa khuyala a dan girman kai kaya aka ce anan an gane da kyau ko Allah baya kallo zuwa ga wanda yake jan kayansa dan girman kai a wata riwayar izar wando an gane da kyau ko wannan hadisin shi ma akwai ta takurza sosai a cikinsa a tsakanin malumai dangane da sakin wando da jan sassan malumai sun kasu gida uku wasu malumai suna ganin kai tsaye haramun ne mutum ya bar wandonsa ya wuce ijiyar kafa akwai magabata salaf a wannan malumai na biyu suna ganin ya halatta mutum ya bar wandonsa ya wuce ishiyar kafa in dai ba da girman kai ya yi sa ba an gane da kyau ko na uku suke gani kai kwata-kwata wando in dai ka ce kai mumuni ne to dole ya tsaya mi ya tsaya mi ya tsaya idon kwabri ko ya tsaya rabin rabin rabin kwabri na farko wando kada ya wuce ishiyar kafa na biyu sun ce in dai har ba dan girman kai kabiri ya wuce ijiyar kafa wato babu laihi an gane da kyau ko su kuma na uku su ne wanda suka ce sai in ma ya ja ƙasa ne in dai ya wuce ijiyar kafa bai ja ƙasa ba to babu laihin komai an gane da kyau ko wace magana ce tsaka-tsakiya wace magana ce tsaka-tsakiya ta magana tsakatsakiya ita ce wanda suka ce in dai har ba dan girman kai kasa kabari ya wuce ijiyar kafa ba in dai wando ya wuce ijiyar kafa ba dan girman kai kabar sai ya wuce ijiyar kafa ba to suka ce baka da laifin komai su ne na tsaka tsakiya an gane da kyau ko daga cikin magabata akan wannan akwai alimamin nawawi ba shi kaɗai ba diya daga cikin magabata mafi musamman malamai sufayi akan wannan fatawar suke a ta a wannan zamani shine zaka ga yanzu akwai su daga cikin izala da ke barin wando ya wuce mi ya wuce ijiyar kafa da ko da kaga dan izala wannan shi dagagge ne yanzu an waye kenan babu laihi a bari ya wuce mi ya wuce ijiyar kafa a takaice ne wa masu girma mas'ala ta wando ya wuce ijiyar kafa abin da yi alkhairi ga musulmi shine kada ya bari wandon ya wuce mi ya wuce ijiyar kafa domin ni ana wani nazari nake cewa waito in ba dan girman kai ba to me zai sama ka sha wandon ga ƙasa ko ka ce ba dan girman kai kai ba akwai alamu na girman kai domin manzo Allah ya ce izarul mu'mini nisfu saq kuma yake cewa mi duk wandon da ya wuce ijiyar kafa a wuta yake a kai tsaye bai ma kawo girman kai ko ba da girman kai ba a takaice dai in kaga wani ya bar wannan sai ya wuce ijiyar kafa indai ba jan sai yake girga ƙasa ba an gane da kyau ko domin wannan shine malaman ittifakan sun kai haramun ne kabar wando yana ja girga kasa shi wannan ittifakan haramun ne inda ikhtilafin yake shine ya wuce ijiyar kafa ba tare da niyyar katami ba ta girman kai Allah ya ba mu ikon kiyayewa hadisi na mabima na karshe wa an wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ata idza akala ahadukum falyakul bi yamini idan ɗayan ku zai ci abinci to ya ci da damarsa wa idha shariba falyashrab bi yamini idan kuma zai sha ya sha da damarsa fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi domin shaytan yana ci da hagumkinsa wa yashrabu bi shimalihi kuma yana sha da hagumkinsa rawahu akhrajahu muslim hadisi na karshe wa an amru bin shu'aib an abihi an karbo daga amru bin shu'aib daga ma'aifinsa an jaddihi daga kakansa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kul washrab ka ci ka sha walbas sannan kuma ka sanya wata saddaq ka yi sadaka fi gairi sarafin ba tare da saraf ba saraf shine wuce gona da iri wannan kalmomin kusan suna da mutaradifatan ne wataran amma akwai lokacin da suke shan bamban akwai saraf akwai at-tabzir saraf za a iya ce masa wuce gona da iri at-tabzir shine almubazzaranci malamai suka ce bambanci shine as-saraf an gane da kyau ko huwa sarfu shay'i fi ma yanbaghi za'idan shine ka sanya wani abu a cikin abun da ya dace tare da wuce yanda aka bukata misali a cikin arwalla ba a cewa almubazzaranci sai dai a ce saraf misali wanda ya zo ya arwalla da bido guda dan sankilitir dan sankilitir a kai ta kusa-kusa ko dan sankilitir mutum ya arola da shi kuma duka ya kare wannan ruwan ba a ce masa yayi almubazzaranci sai dai a ce masa yayi ne yayi israf shine sarfu shay'i fi ma yanbaghi za'idan domin inda ya sa ruwan a cikin me ya sanya sa a cikin ibada sai dai ya wuce gona da iri ne an gane da kyau ko to na biyu shine at-tabzir almubazzaranci shi kuma suka ce huwa sarfu shay'i fi ma la yanbaghi shine ka sanya abu a inda bai dace ba misali masu zuba kudinsu a cikin a wajen 'yan kokowa menene almubazzaranci ne su ne Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikhwanash shayatin amma ya mutum zai arwalla dan ya zubda ruwa da ya ce ikhwanash shayatin ne shi ba a ce mishi haka sai dai a ce yayi saraf amma wanda ya sa kudinsa a can shi kuma sai a ce masa yayi ne yayi at-tabzir yayi almubazzaranci man bazzara afqarahu Allah duk wanda ya almubazzaranci Allah zai talautar da shi ba ana nuhin zai talautar da shi ba kaga yanzu yana mai kuɗi sai ya koma talaka tana wa Allah ya barsa da dukiyar amma kuma a lahira sai ya talautar da shi domin talaka a lahira shine wa wanda na dasa za ta hiya gami gaban za shine manzo Allah ya ce al-muflisu matsiyaci an gane da kyau ko Allah ya raba mu da kasancewa a cikin matsiyata wannan hadisin abin da yake nuna mana ka'ida usuliya da suke cewa الأصل في المباحات التوسط الأصل في المباحات التوسط أصلي أتكين المباحات شيني كي دي دي كدا كوچي قنا دي sa kaya mubahat ne shan ruwa mubahat ne cin abinci mubahat ne a wajen ci kai tsakatsakiya a wajen sanya kaya kai tsakatsakiya kada ka rika ɗumka kayan jika ɗari biyar kayan miliyon guda an gane da kyau ko ka wuce gona da iri wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon yin tsakatsakiya a cikin komai a cikin komai ka kasance mutawassitan kun fi umurika kulliha mutawassitan wannan shine kenan yan uwa masu girma a ƙarshe muna da sanarwa guda biyu kuma dukkanin su na farin ciki ban san ma wacce ta hi faranta rai ba kalma guda makhila ko makhila shine mai ke da suna jiji da kai kada ka ci abinci ko ka sa kaya don saboda jiji da kai wajen abinci mai jiji da kai shine ka gayyato mutane wajen wata walima sai ka yi abinci na huta hankali don ka nuna wa mutane kai ba matsayaci ba ne an gane da kyau ko? wannan shine kenan misali irin bikin da za a yi kowanne mutum da gurun kaza da Allah kowanne mutum da gurun kaza kasan za a yi me ba gurin kaza ba kaza guda nake so in ce don gurin kaza ko yanzu ni na ina share shi amma kaza guda akwai wahala an gane ko sai irin wanda an jima ba a haɗu bakin nan to irin wannan suna iya share kaza guda zai to albishiri na farko akwai mun samu karuwa wani dan uwa ya zo zai musulunta yana daga cikin albarkar wannan majalisi lokaci zuwa lokaci muna samun masu musulunta akwai wanda muke samu ta hanya ta akwai wanda muke samu ta hanyar ɗalibai 'yan uwanmu da suke karatu a tare da mu shi yasa ina alfahari da wannan wurin mun samu dalilin wani ɗan uwa ya jawo hankalin wani ba nasare zai musulunta kahin mu je gare sa albishiri na biyu kahin mu ba shi shahada shine idan kuka lura mun kusa zuwa ƙarshen wannan littafin ina so ne in gaya muku tun yanzu idan ba manta ba kwanakin baya mun yi alkawalin cewa idan muka kare bulugul maram za mu shiga a cikin karatun littattafan kutubu sita domin wannan majalisi ina so ya kasance takensa shine karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi kenan za mu shiga a cikin karatun kutubu sita kuma mun biyo wannan ne a tsari na ilimi a tsari na ilimi shine a wajen karatun hadisi ana farawa da ƙananan hadisai su arba'una hadis da arba'una hadis ake farawa mun yi arba'una hadis ko da yake ba a wannan majalisin muka yi sa ba amma mun yi sa a wasu wurare daban-daban masu yawa abu na biyu bayan arba'una hadis sai a koma ga littafin umdatul ahkam mun yi umdatul ahkam ko ba mu yi ba mun yi shi mun sabke shi kamin umdatul ahkam ma mun yi sifatu salat a wannan majalisin bayan shi sai a shiga a cikin littafin bulogul maram gashi muna yi ko ba muna yi ba za mu kare shi da yardarwa da yardar Allah bayan shi sai a koma riyadu salihin ana yin riyadu salihin a wannan masallacin ko ba a yi ana yin shi to bayan riyadu salihin ne ake shiga a cikin ummahatul kutub su ne kutubu sitta kutubu sitta shine daga sahihul bukhari zuwa abin da ya kasa kenan sahihul bukhari ya kamata mu fara da shi na biyu sahihu muslim na uku sunanu abi dawud idan aka bi a tasalsul zamani sunanu abi dawud ake gabatarwa to ni na zaɓi muhara sunanu abi dawud dan dalilai guda biyu na farko sahihi al-bukhari akwai ɗaya daga cikin malumanmu da yake yin sa shine a sheikh abdulmalik khamis hafizahullahu ta'ala yana yin sahihi al-bukhari na biyu akwai majalisi na doktor ilyas shi ma yana yin sahihi al-bukhari to bayan sahih bukhari sai sahih muslim to shi kuma sahih muslim shi ma mun samu akwai ɗaya daga cikin malumanmu professor sabi'u musa hafizahullahu ta'ala yana yin sa shi ma haka dr ilyas yana yin sa to sai na ga yana da kyau a ce mun raba kafa a wajen neman ilimi kenan tun da su can suna yin wancan mu kuma sai mu mi sai mu kama wani wanda ba a kai gare sa ba sai a yi mi sai a yi attakamul a cika ma juna duk da mu ma in mun kare wa'annan za mu komo ga wa'annan kenan sai kasance lokacin da mu za mu komo gare su su kuma sun yi mi sun kare su shine hikimar da yasa za mu shiga a cikin sunanu abi dawud an gane da kyau ko a kenan sanarwar shine tun yanzu mun yi magana da wasu masu masu sai da littafai a Nigeria za mu yi komandan wannan littafin tsarin da nake so yana so ina so mu samu mataba'a guda don in aka samu mataba'a guda shi zai sa a wajen karatu ba za a samu ihtilafi ba ana wani hadisi sai ce a shi wannan wannan ne yake gari sa kamar yadda muka samu a cikin bulugul maram ko sai kaga wani wuri an rubuta babi su kuma ba nan babin ke gare su ba wasu kuma ga hadisin da muke su kuma ba nan suke ba to don guje ma wannan nike so in son samu ne mu samu matba'a guda to an turo mini nau'ukan matba'o'i matba'ar da naga matba'an tana da kyau sosai ita ce bugu na matba'a ta miki da suna a zahiriya matba'a ce mai kyau akwai tahriji a ciki sannan kuma akwai launi mai ɗaukar idanu ba wanda zai fitowa da launi guda ba ka rasa ma ina babi ina ina harkon hadisi bayan wannan kuma littafin an dan takaita sa a bude mota a ɗauko mini littafin wanda a cikin mota akwai kile can littafi na gaban nan ko abu mujahid kashe da kanka salahuddin bari abu mujahid ya ce littafin yana da dan kabri sosai to wanda za mu samu baya da kabri sosai an gane da kyau ko insha Allah akwai mai mujalladi biyu akwai mujalladi guda to dalilin wannan na ce tun yanzu za mu gaya muku masu bukatar wannan littafin za mu yi list wanda ya huta abu mujahid shi zai yi list a wurin shi duk masu bukata su rubuta sunansu za mu yi komandikin wannan littafin a kawo sa insha Allah kinan wanda suka rubuta sunansu sai su sayi a gare mu za mu so shi sai mu aza riba ribar da muka samu kamar za ku taimaka mana ne a kan sayan wasu kayayyaki da muke so mu kara a cikin wannan wannan tahiyar tamu daga cikin kayayyakin akwai wata wifi da muke so mu sayi wadda ita ina so in akwai wanda ya iya sayanta ya so muna ya kama na ita shi ke sa ba mu samun yin kur'an linkin in muka samu wifikin wani dan karami ne kamar portable yake haka a ruciyar suke ce mishi ko yawa wanda yake da hali ya samu muna shi sauran kayan kuma a cikin ribar da muka samu ta sai da littahi sai mu sayi littahin an kawo sayin Allah ya so za mu sai da sai jikka takwas alal akalla in zaka sayi a nan zaka iya samun mafi karanci zaka same shi jikka shidda amma ba irin namu ba bugu irin wanda yake tsohon bugu amma irin namu ko a nigeria jika bakwai ake saida shi kenan mu za mu ajiye ribar nawa ribar jika jika an gane da kyau ko kenan wannan shine kenan allah ya so kamuna littafin yawa to kun ga littafin gashi yana da kabri sosai yanzu irin irin tuzuran nan da ba su samun daman ci yanda ya kamata kun ga in suna ɗaukan shi sai su sai su bankare an gane da kyau ko to amma wanda za mu kawo muku a'a mai sufili guda amma bai kai kabrin wanga ba eh kun san wata nan daga takarda ne bai kai kabrin wanga ba wannan shine kenan insha Allah kenan sai a rubuta sunaye a ba mu haɗin kai duk wanda ya san yana sai kada ya muna keta da Allah an gaya da ke ko dan mu samu wa'annan yan kuɗin mu abun ga haka haka ake taimaka ma da'awa al-Imam al-Albani komi nasa saidawa yake yi hatta photocopy in za a muku saida muku ake yi har maktaba in ka zo sai an amshi kuɗin shiga da kuma wannan kudin aka aka ciyar da da'awa gaba wannan shine kenan Allah ya ba mu ikon yin haka mun tsawaita kenan yanzu sai mu liƙe da dan uwa da zai zo ya karbi kalmar shahada a zo da shi kusa na bismillah ku juyo da shi na haka juyo can haka ku shiyo can haka ana ganin mu duka ko? alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah ga wani abun karanta rai na albishir da karuwa da muka samu na ɗan uwa da zai shiga musulunci a yanzu za mu lakana masa kalma ta shahada da kuma sunan da zai sake bayani na abin da shahi wanka da zai yi akwai yan uwa wanda za su kula da wannan yin Allah ya so jayi wana ɗaiɗaira ba tibalin la shahada tibalin shahada shahada c'est avec ça qu'on rentre dans l'islam. Et c'est avec ça qu'on devient musulman. Si, وبعد ذكر أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله وأشهد أن عيسى و- وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله ما شاء الله تكبير jadi there is to upon the divinité about Allah et que Mohammed est son messager et Isa aussi Jésus est son messager donc tu es désormais musulman tu préfères quel nom parmi les noms musulmans Mustafa sunan da yake so shine Mustafa Mustafa tu t'appelles comment Tu t'appelles comment بنور benuwa a can sunansa benuwa a yau ya zaɓi mustapha don désormais tu es mustapha mustapha mustapha ça fait partie des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à takbir Inch'Allah. donc félicitations félicitations نسأل الله تعالى أن يجزيكم
muna fatan Allah ya tabbatar da shi akan musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh